فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق نعم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه يا رب العالمين يا رب يا رب صل على النبي وآله وامنح سلامك رب كيف تشاء أنت الذي يا رب تعرف قدره والعالمون وإن دروا جهلاء يا رب قولي قاصر ومودتي فيض فماذا يكتب الشعراء وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi na ji kabbara ba su ta yi ɗagu yadda ya kamata ba sabida ga iyayenmu malamanmu jagororinmu sun shigo wannan wuri wanda dukkanin wanda ya hau sharan fage yake mawa'in nan malamai namu ban ji an yi kabbara ba ban ji ba to a yi mara Allahu akbar Allah muke roƙo ya ƙara kare mana su ya kuma ƙara musu lafiya ya kuma ƙara turmuza hancin maƙiyansu wannan addini da wannan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da suke tsaye dare da rana akan kariya gare ta Allah ya ƙare musu taimako a kansa. A gurguje, bari yi magana akan nukuta guda ɗaya tak sabida girman wato mahimmancin abin da ya tara mu a wannan guri na wannan babban wa'azi da munasabar buɗe wannan babban masallacin juma'a. ‘yan uwa musulmi kamar yadda muka sani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira daga makka zuwa birnin madina sakamakon tsangwama da ƙiyayya da gunzugulu da tozarci da mutanensa danginsa ƙuraishawa ‘yan uwansa suka rinƙa yi masa a garin makka na hana shi yaɗa addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama ya yi hijira ya bar wannan gari ya koma garin Madina, domin su garin Madina mutane ne masu sauƙin hali ba su kai mutanen garin Maka ba, domin Maka a wannan lokacin ƙauye ce. Hadisi duk da isnadin shi na da maganganun malamai mambada jafa, wanda ya zauna ƙauye za ku samu wauta da ababen wawunta tattare da shi to haka mutanen makka suka rinka aikata wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hijira zuwa garin madina abubuwa guda biyu ya fara yi da ya isa garin madina abu na farko shine akha bainal muhajirin wal ansar ya haɗa ‘yan uwantaka, ya haɗa zamantakewa na addini, na ƙauna, na soyayya tsakanin mutanen Madina da mutanen garin Makka. Wa'inda suka biyo shi ya yi hijira tare da su daga garin Makka, da ya iso garin Madina, aka yi masa tarba, abin da ya fara yi shi ne ya haɗa ‘yan uwantaka tsakanin wa'in nan baƙi da ya zo da su, da kuma wa'annan 'yan gari 'yan garin Madina da ya tarar a wannan gari na Madina. Mun sani Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi, an yi ababen ban mamaki wanda ya saba wa al'adunmu, baƙo ne zai zo gare ka, sai kana da mata biyu ko sama da biyu, sai ka saki ɗaya ya aura, dukiyarka ta kai adadin miliyoyi ka raba biyu ka bashi rabi. bayi da kake da su ka ce ya zaɓa ya darje ‘ya'yanka da kake da shi ka ce ya duba wa'inda za su rinƙa yi masa hidima abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi kenan tsakanin mutanen garin makka da mutanen garin madina kuma mu kalli wannan abu a wannan lokacin mutane hudasa a ƙaumin bil islam sababbin musulunta ne amma soyayya da biyayya ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa suka ji suka yi biyayya domin su sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sa kokonto ba sa ko jin dar a zuciyarsu ga dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni wannan shine za ka cika ahalus sunna idan aka ce ga annabi ya ce ka yi abu ba za ka tsaya kana tambayan wajibi ne ko mustahabbi ba ƙoƙari kake ka aikata kamar gidan soja na sama ya ce wa na ƙasa je ka ɗauko wancan dutsen ba shi tsayawa tambaya da nauyi zan cicciɓo shi ni kaɗai kawai zai ce masa yassa ko da ba zai iya ɗaukan shi ba haka zai isa wurin wannan dutsen yana kokawa da shi sai in shi mai gidan nasa ya ce ya bari haka fiye da haka haka sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke aikatawa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam musamman ga junansu a junansu masu rahama ne amma ga kafirai fa me Allah ya ce a ramma محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
ما علامة السوء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
باين هكا سيماهم في وجوههم من أثر السجود an ambace su ذلك مثلهم في التوراة da ina ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى na'am فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار Allahu akbar Muhammadun Rasulullah ku sani annabi Muhammad mai wannan suna jakadan Allah ne ɗan saƙon Allah ne wallazina ma'ahu ashudda'u alal kuffari ruhama'u bainahum wa'inda suke tare da shi ma'ahu fi nusratihi wa ta'ayidihi wa ila'i kalimatihi wa'inda suke tare da shi suke taimakonsa suke taimakon yada wannan kalima ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah masu son juna ne masu tsananta wa kafirai mahallu shahid ruhama'u bainahum su masu jin kan juna ne suna son junansu kuma suna ƙaunan junansu kuma suna fifita junansu akan kawukansu a wani guri Allah yana gaya mana sukan fifita ‘yan uwansu a kan junansu, mai Allah ya ce,
للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا
Na'am, وينصرون الله ورسوله na'am, أولئك هم الصادقون
Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labarin siffofi na sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, aikinsu son junansu taimaka wa ‘yan uwansu. Taimakon junansu su fifita ‘yan uwansu a kan kansu, wa yi ala anfusihim
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ya isa haka a ramma suna يوق شح نفسه فأولئك هم فأولئك هم المفلحون
Allahu akbar wa yuthiruna ala anfusihim kuji siffofin sahabbai yanda annabi ya koyar da su akan yanda suka tashi akai suna fifita wasunsu akan kansu cikin ƴan uwansu muminai walau kana bihim khasasa koda suna da tsananin biyai bukata ga wannan abun sai su fifita wani akan akan kansu alkhasasa ita ce alhajja shadida almasa ma'ana bukata mai tsanani wacce in mutum ya rasa wannan abun yana iya rasa rayuwarsa haka sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su sukan iya fifita junansu akan kansu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya iso garin madina bayan akha bainal muhajirin wal ansar ya hada yan uwantaka da zumunci tsakanin mutanen madina da mutanen makka kamar yadda muka faɗi a farko wannan za a ce ga ɗan uwanka na baka shi kama shi tafi da shi gida koya masa kasuwanci duba masa cikin matanka da yawa daga cikin sahabbai sabida masu tsoron Allah ne da yawa he su cewa wa'inda aka hada su ‘yan uwantaka da su bar matanka ba ni abin da zai ishe ni in shiga kasuwa irin su Abdurrahman bin Auf ya ce ni ɗan kasuwa ne ba ni dirhami kaza ya ishe ni in shiga in yi kasuwanci da shi haka wa'innan sahabbai suka haƙura suka amshi abin da zai ishe su su shiga su yi kasuwanci da shi masu noma suka shiga harkar noma to abu na farko da annabi ya fara da ya isa garin madina abu na biyu shine munasabar taruwanmu a wannan gurin menene munasabar mu 'yar uwa musulmi menene munasabar wannan karatu wannan babban abin alkhairi da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta al'umman musulmi za mu ce na jihar Kebbi gaba ɗaya da kuma kasatan mutanen gunduman wannan yanki. Shi ne Allah ya azurta su da samun katafaren masallacin Juma'a irin wannan na Sheikh Uthman ibn Fodi, rahimahullahu ta'ala. Abdullahi ibn Fodi. bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ‘yan uwantaka tsakanin mutanen madina da mutanen makka bana masjida sai ya gina masallacinsa masallacin annabi da muka gani da muke ziyarta a garin madina shine abu na biyu da annabi ya fara yi bayan ya isa garin madina wannan me zai nuna mana ‘yan uwa musulmi mahimmancin masallaci idan ka zo anguwa idan ka zo gari shi sa ya tabbata a hadisin turmuzi annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya yi tafiya ko da zai dawo yakan fara sauka a masallaci ya yi raka'a biyu kafin ya isa ga iyalinsa sai ya yi sallah ya yi nafila raka'a biyu sai ya isa iyalinsa me wannan ke nunawa masallaci wuri ne wanda yake haɗa kan al'umman musulmi wuri ne wanda yake tattaro mutane wane ya san ɗan uwansa wane ya san wanda yake tare da shi a aƙida ya san cewa mutane nawa muke tare a wannan anguwa so masallaci wuri ne da za a tattaro jama'a a bauta wa Allah subhanahu wataala masallaci na da abubuwa masu yawan gaske da yake sabbabawa a cikin al'umma na daga ciki shine ya sanar da ku junanku wa'inda kuke wannan yanki wa'inda kuke wannan anguwa ba kawai bautan Allah ita ce manufa ta ginin masallaci ba akwai manufofi masu yawan gaske bautan Allah ita ce kan gaba domin a hadisin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya sanya mun ƙasa ta zamo mai tsarki a gare ni duk inda ka samu kana musulmi matukar babu najasa a wannan guri ya halatta ka bauta wa Allah da ibada ta sallah to idan haka ne wani zai ce to mai yasa sai an gina masallaci ga hadisi annabi ya ce ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura Allah ya hore min ya sanya min ƙasa ta zamo masallaci abun mai tsarki inda zan bauta masa wani zai ce me yasa sai an haɗu a masallaci yana akwai dalilai masu yawan gaske daga ciki shine mu ƙara tabbatar da wasu wane ne bayin Allah na gari domin babu mai kiyaye jam'i sai bawan Allah na gari sai wanda Allah ya yi masa gaman katar shi yasa a zamanin Umar radiyallahu an ya zamo baya ta da sallah sai ya bincika tsaf mutanen yankin nan gaba ɗaya sun samu halartar wannan masallaci kafin ya tada sallah ko da za a gama tada iqama zai juya dama yana da wa'inda aikin su kenan gyara sahu yanzu mu ma mun bar wannan sunnar ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi baya ta da sau sai ya tabbatar an gyara sau an daidaita hadisin muslim sahabbai suka ce annabi bai gushe ba yana gyara mana sau kaman yanda ake gyara takobi ko komashi idan za a yi harbi har sai da annabi ya ga mun hankalta mun waye mun iya gyara sau sai annabi ya bar mu da kanmu muke gyarawa to haka Umar ke yi idan aka zo masallaci sai ya duba ya kalli kowa ya tabbatar mutanen yankin mutanen anguwan duk sun halarci wannan sallah da za a yi sa'an nan ya tada sallah wata rana Umar ya zo masallaci har an tada iqama ya duba kusurwa gefe tsakiya da baya ko ina ya ga bai ga mutum guda ba ya tambaya ina wane kowa ya shiru Umar ya ce ina wane kowa ya shiru har so uku bayan an yi dadda sallah Umar ya tada ma'ayan saƙo guda biyu ya ce su tai gidansa su bincika lafiyarsa ko da suka isa gidan shi suka yi sallama ya fito jikinsa na ɓari jikinsa na rawa wato tsananin zafi da masassara ta kama shi suka ce masa Umar na neman ka nan bai yi auke ba bai yi wata wata ba ya shiga ya ɗauko mayafinsa ya yafa ya bi su aka tafi wurin Umar ko da aka isa wurin Umar Umar ya ce da aka rabbu Umar falam tujib wa da aka Umar fa ajabta yanzu ubangijin Umar zai yi kuwa ya kira ka ana hayya ala sala hayya ala fala Allah yana ku taho zuwa ga sallah ku taho zuwa ga babban cin nasara babban alkhairi baka amsa ba amma Umar yayi aike gare ka ka amsa Umar yace ai masa bulala da zazzabi a cikin sa wannan me yake nuna mana yana nuna masallaci matattara ne na musan junanmu mu ƙara tabbatar da masu imani mu ƙara tabbatar da kuma waɗanda suke sallah a cikin jami'i وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا Allah ya ce, Kun ga masallatai ku sani na Allah ne, kar ku haɗa Allah da wani wajen bautarsa, kar ku rinka kiran wani koma bayan Allah a cikin masallatanku a cikin wurin bautarku. Kar ka zo masallaci kana wazifa ko kana wani abu kana kiran wani Allah. Allah ya hana ka haka masallaci babu abin da ake a cikin shi sai bautan Allah. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukari da muslim wani bakauyen bakauye yazo masallaci kawai yaje kusurwan masallaci yamma da masallaci ya kwance wandansa ya kama ya kama fitsari sahabbai suka yi ta a kansa wani ya fara kai masa duka wani ya fara mangarinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala rislikum ku dakata ku dakata annabi ya kira shi ya umarta a kawo buta bokiti guda na ruwa a zo a zuba a kan wannan fitsari da wannan bakauye bayan ya gama annabi ya kira shi ya ce masa wa'innan wannan masallaci baya halatta a aikata komai a gare shi sai bautan Allah sai karatun alkur'ani sai zikiri ba don komai aka tattali masallaci ba sai wa'innan abubuwa ba a wani abu a cikin masallaci in ba zikiri ba da ambatan sunan Allah duk inda aka kawo sunan wani a cikin masallaci a wani abu ake aikatawa ko a zanen masallaci ko a irin rubuce-rubucen da ake a cikin masallaci wannan kuskure ne wa annal masajida lillah ku sani lallai masallace kadai na Allah ne fala tad'u ma Allah ahada kak ku hada Allah da wani wajen bautarsa da kuke a cikin masallatanku haka nan har har a cikin bautar shi da kuke a wajen masallatanku saboda haka masallaci wurin zikiri ne wajen karatun alkur'ani wajen sallah duk wanda ya gina masallaci to Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawarin zai gina masa gida a aljanna haka nan duk wanda yayi kokari yayi ba da shawara ya jawo hankalin ginin da shawarar shi aka yi amfani ya taimaka wajen zane wajen tabbatar da takardu wajen abiya duk wasu abubuwan da ya shafi masallaci kai ma kana ciki saboda haka yan uwa musulmi ana nuna min lokaci yayi ga malamanmu suna zaune Allah madaukakin sarki muke addu'a ga wannan bawan Allah da ya gina wannan masallaci Allah ya gina masa irinsa ko fiye da shi a gidan aljanna dukkaninmu da muka taru a wannan wuri domin murnan wannan masallaci Allah mu ma ya sanya mu cikin wannan alkhairi Allah ya saka mana da alkhairi Allah kuma yanda ya kawo mu wannan wuri lafiya Allah ya maida kowa gidansa lafiya wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh